الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أعتبر daren lahadi bakwai ga watan jima'a ula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da tara ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba mun gama kitabul hajj yau za mu tashi sabon kitab shine kitabul buyu littafin da zai magana akan albuyu shine wato kasuwanci jami'i ne na albay'u albay'u shi kuma albay'u abinda suke kiransa a larabci ma'anarsa a istilahi shine mubadalatu malin bi malin bi qasdi tamalluk mubadalatu malin bi malin bi qasdi tamalluk wato canjin dukiya da dukiya ta hanyar da nufin mallaka da niyyar mallaka shine ake kira albuyu kuma kun ga mun yi abin da ya shafi a ka'ida a baya mun zo mun yi ibada to babu al'amari mai wahala irin wannan albuyu don a nan ne za mu gane idan rayuwar mutane tana kyau a nan ne in ma ta lalace a nan ne babi ne ko kitab ne ne matukar muhimmanci a rayuwarmu musamman mu yanzu da muke rayuwar hannu baka hannu kwariya ya ki haram ya ki haram don halin tantir an kore ta ba a ita ma haram din an kore mata gudu yanzu an kutacin mata binta ake tana gudu to yi sa yake da wahalar sha'ani to shine mubadalatu malin bi malin bi qasdi tamallu canjin dukiya da dukiya da nufin mallaka sannan abu na biyu ya kamata mu san me ma'anar almal almal kuma shine kullu shay'in lahu qima duk wani abu da yake da kima shi yake kira dukiya kai ka dauka sai kudi kawai a duk abin da yake da kima shi yake kira dukiya shi yasa abubuwan da ake mu'amala da su wajen kasuwanci na yau da gobe shine zaka ga ana cewa ko dai kai kasuwanci a yi a saman bi saman kuɗi da kuɗi kenan ko kuma ai al-musman bil musman abun kuɗi da abun kuɗi ko kuma ai saman bil musman kuɗi da abun kuɗi wancan abun kuɗi da abun kuɗi kuɗi da kuɗi kuɗi da abun kuɗi wayannan abubuwa ukun da su ake tabadudi a harkar wato kasuwanci sannan abu na biyu da za mu kalla shine hukuncinsa tunda mun ji albayu albuyu yanzu me hukuncin sa duk abin da yazo in kana so ka gane shi da kyau to ka fara bashi matsayi a cikin matsayi biyar da yazo a musulunci wal hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruha ma ma aurima dole ne da abin da zaka yi zama ɗayan biyar din nan an ce kasuwanci to me hukuncin sa ko ne zama wajibi ko ya zama haramun ko kuma wato ya zama mandubi an gane ko kuma ya zama makruhi ko ya zama halal dole a cikin biyar din ne ya fado daya domin san a musulunci ma hukuncin sa shine halal wa allallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta kasuwanci ya kuma haramta riba sannan saboda mahimmancin da shi ta da ina Umar yake yawo da safi kasuwa kasuwa in ya je kasuwa da safi in ka bude shago sai tambaye ka wannan abin da kake siyarwa alkama me ya hukuncin Allah akan sai da alkama ya ya kasuwanci yake in ya ba tambayoyi sai ya gaba ka sani waje sai a kulla shago ya ga yayin hijira a rufe sai ka koma makarantar tsoro ha koyo hukuncin Allah akan kasuwanci sana abu kagan sai na Umar yazo zai rufe shaguna da yawa ne saboda kaida shine sai ka san hukuncin Allah akan kasuwancin ka za a bude wa shago suna da yan hizba saboda haka yana da muhimmanci mu lura da wannan kwarai da gaske to za mu ji a cikin kitabun irin abubuwan da za a kawo daban-daban mu ji hadisi na farko الحديث الذي والخمسون بعد المئتين حديث نتري يودا أمسن دا دايا wannan shine darasin mu na 75 kenan oke 154 abuwan da 54 an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ba an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda an Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala daga annabi tsira da yaron da Allah tabbata a gare shi yace idza jabaya ar-rajulan idan mutum biyu za su yi kasuwanci za su yi sai da ciyarwa kun san dama sharadin shine abubuwa uku ne dole a samu mai siya da mai siyarwa da abin da ba a siya ko to kowanne yana da ka'ida a musulunci mai siya yana da nasa ka'idodin wanda za a siyarwa yana da shi abin da za a siya yana da shi menene mu dau da karshen kawai menene sharadin abin da za a siya shi kawai za mu kalla me ya sharadin abin da za a siya a musulunci ga ne siye ga ne siyarwa me ya sharadin abin da za a siya na shi kenan kawai ya zama halal ya zama Allah ya yarda a siya ba za ka kawo giya yanzu ka ce za a siyar kaga ai Allah bai siya sai da ita ba ko alade misali shine abin da ake magana a kai to da ka samu mutane guda biyu za su fiye da siyarwa fa kullu wahidin minhu ma bi khiyar kowanne ɗaya daga cikin su yana da zabi kowanne daga cikin su yana da zabi shi kuma zabin nan iri uku ne akwai khiyarul majlis akwai khiyarul sharti akwai khiyarul gabni khiyarul majlis shine idan yanzu muna zaune a yi da muke zaune a gurin nan sai muka yi ciniki duk da cewa ciniki a masallaci haramun ne ko dan dan kana je da waya ko wani abu wani yazo ya ce nawa kuna da kaza akwai tajar iPhone eh akwai nawa dubu biyar ka dauko ka bayar kun ji kudin wuta haramun ne ai babu da muke yi kenan a wala bara ta ba ku ko eh saboda haka babun da muke yi kenan a cikin amalin yawmi wal laila ba a cikin ciniki a masallaci masallaci ba gurin ciniki bane da zarar wani abu ya dawo zai ku fita haramun ne a ciniki a masallaci da cibiya da ciniki da annabi ya hana sai dai zanarwa in zanarwa ce wannan da ba amma cibiya haramun yanzu kana miƙewa baka ga wani abu an kace da Allah jama'a ba wanda ya ga kaza na wa kai haramun sai annabi ya ce a baka amsa a ce kada Allah ya sa ka gani haka annabi to da haka wannan shine to ziyarar majlis shine kuka ciniki yanzu da mutum a gurin ziyarar majlis mutukar kuna gurin ko awa ɗaya za ku ko biyu idan a gurin da biya ba ta zai iya ce ba gaskiya na ba ta shine ziyarar majlis amma idan ka wari kamar yadda yanzu ba la'abba ya fita bayan kun kun kulla cinikin misali ya fita amma ba masallaci ba a waje ya fita yaje ya dawo to ciniki ya kullu Isa Abdullahi da Umar in kuka yi ciniki ne shi kana zuwa gurin inda shi ya rawaito hadisin kuna gama ciniki sai ka je wa gurin ya shiga shago ya dawo saboda haka ba za ka ce ka wasa ba haka Ibn Umar yake saboda haka shine tiyarul majlis tiyarul shafi kuma shine ya zamto bayan an shiga ka ce to na ba ka kwana uku ko kuma kai da kajiya kai ne sai ka ce to in na je na tarar ba ta rike taji zan dama da ita idan na tarar da kaza zan dawo da shi a yara ka ce wa takalmi na sallah ka ce in na je na gwada bai ba zan dawo ma da sai kuma zai ce to kar ya wuce kwana uku kare shi baya baka na ka sharar saboda haka da kaje sai kana gwadawa ka dawo da amma ka bar yara suka tafi yawon sallah gidan kakannin su kafiya kafiya ko flas da ake biya in na je baya rika zafi kwana nawa na baka awa 72 kwana uku ke saboda haka in baya rika zafi ka dawo ne sharadi in ko karga ka dauka wa ki sharadi ba to kafiya domin ka bar gurin mutum ya je ana samun wannan musamman irin su flas kaje ka tarar baya rike zafi to in kar ga gaba gurin wanda ya san kasuwanci sosai sai ga ya yi gwada cewa zan tafi da shi amma in na je baya rike zafi zan dawo da shi ka yadda shi ne da wanda ya canza guri wannan abin da kai musulunci ne akwai ga musulunci to shine khiyaru sharti na uku shine khiyaru zabdi zabi na dukan hanci shi musulunci bai kayyade ba misali a munakasa da ake faɗa cewa ya halatta ka zo da kayan ka kawai kai mar kuɗi kai ba ka sani ba domin shi dan kasuwa kullum zai yake ga ya zai samu riba kullum ɗabi'a ta kenan saboda haka da ka zo ana jera abin nan dubu uku a kasuwa ko ina dubu uku ake jera kai baka sani ba kana zuwa kawai ya lana sai yake ma dubu goma kace dubu tara ya ai ni ba ban siya haka ba ka kai ma tauriya idan ma ai baka siya haka ba domin dubu biyu ka siyo kuke siyarwa dubu uku sai ba wannan dabara ni ma wallahi ni ba ban siya haka ba ka kai ma alayi to sai ka ce to ba komai ka biya dubu tara ka biya ma dubu tara dan kai ne ka dubu tara kana zuwa da ka zo sai abokai kana cewa ai nawa ka ji wannan dubu dubu tara a ce kai ko ina dubu uku ake siyarwa ai kaga dukan hanci ne yawa ba da zai ba amma dukan hanci ne yawa to ya halatta kamar ka ce malam ban kuɗi da ya za ana sai da ina ma laifin dubu hudu dubu tara ka linka ga uku shine khiyarul gabni zaɓin dukan hanci kenan an fahimta da kyau ko shi kuma inda ka haƙura to ya ci halatta kawai dai bai da tausayi a cikin yan kasuwa ba shi da tausayi ba shi ake kira da ba an fahimta da kyau ko to wannan shi ne to shi ne to sai annabi alaihi salatu wasallam yake fa kullu wahidin minhu ma bil khiyar ko wani ɗaya da yake yana da zabi zabi na kullu jirgi ko na rusawa kullu jirgi ko rusawa shi wanda ya ji ya ce ka ba wa gurin ya ce ya basa ko shi wanda ya jarba ya ce kai gaskiya na basa ban kayana ne yanzu sun yi waya da wani yaji labarin cewa duk fa kayan nan gaba ɗaya su sun tashi sai ce ma ya bata to shi ne kowanne yana da zaɓi ji annabi alaihi salatu wasalam malam yadda fara ka mutukar ba su rabu ba wa kana jami'an sun kasance suna guri guda suna guri ɗaya ba su ba gurin ba aw yukhayyiru ahaduhum al-akhar ko kuma ɗaya da su ke ba wa ɗaya zaɓi mai siyarwa ya ba da zaɓi ya ce ka je bayan kwana uku ko shi mai ce ya ce bayan kwana uku in na je na samu kaza zan dawo ne na yi wayannan bayanan yanzu wata baya a ala zalik suka yi fiye da fiyar wasu a kan haka wa kadu wa jabal bai'u annabi alaihi salatu wasalam ya ce kasuwanci ya kullu shikenan kasuwanci ya kullu amma malikiya ba ta yadda da al-khiyarul majlis ba ba ta yadda da shi ba me yasa su a gurin malikiya inda ya kai kirjin ko ka tashi ka je ka dawo kawai yayi ko baka tashi ba yayi me yasa suka ce saboda Allah ya ce ya ayyuha alladina amanu awqu bil uqud ya ku wanda kuka bada gaskiya ku rika cika alƙawari abin alƙawarin abin da kuka kulla shi kuma kasuwancin nan kun kulla shi to malikiya ba so ka fara abu ka dena shi yasa suka ce in ka fara nafila aka zo to sauri ka karasa ko da liman ya shigo ya ce ka rika masa sala amma ka ga gurin wajen da aka ce ka rika masa sala ki sallata ma ruhi ko kai sallama ko ba kai ba ko ba kai ba to ma ce idan ku kimanci sala fala salata illa al-maktuba da wannan suka kafa dalilin amma ba da kiyaye zuwa ce cewa ya yi wallazina amanu wa iya Allah wa rasul wa rasul wa la tudilu a'malakum wa la tudilu a'malakum Allah ya ce kar ku bata ayyukan da shi malikiya ta kafa hujja cewa in ka fara aiki alheri kar ka dena aikin azumin nafila ya zo karata shi duk da kagan kai rusa azumin nafila ai ba laifi kai ba kawai ladan da ba za ka samu ba to sai ce wala tuqilu a'malakum ne za mu koya karkashin wannan hadisi na farko dalilun ala thubuti khiyar al-majlis wannan dalili ne da yake nuna cewa lallai zaɓi na gurin zama ya tabbatu da kullum min al-mutabayyi'in ba'da al-aikar ba'da in ya qadil bai wa zuwa daga kowane bangare ne siyarwa ko mai shi sai an kulla ciniki hatta ya tafara kamin min dalika al-majlis bi abdanihima hatta sun rabu daga wannan gurin da jikinsu inda za ku zauna yanzu da wanda ya siyarwa da wani abu a majalisa tun bayan la'asar har magarba ba ku tashi ba sun kiyar amma da a ce ka tashi ka tafi ka je ka dawo to ciniki ya kullu na biyu أن هذا الخيار ينتفع أيضا بتغيير أحدهما الآخر wannan zaɓin yana yankewa tare da ba da zaɓin ɗaya daga cikin su cewa in aka yi kaza shi kenan idan ka je bayan kwana uku shi kenan ka yi da wannan bayan kwana uku kuma ba ka dawo ba bayan kwana na hudu wani abu ya faru kai ta ba na uku annal bai'a yalzamu bi tafarruq bi abdani ma min majlis al-aqdi lalle kasuwanci yana da zamtuwa ta hanyar ne rabuwa da jikunan da kai rabu da jikin su ciniki ya kullu na hudu ribar tarafai ne an gane ko yardar bangarori guda biyu la ya da haramu halala baya mai da haramu ta koma halal hadisi na gaba الحديث الخامس والخمسون بعد المئتين حديث نتري إلى خمسين دقيقة ana hakimi bin hizam qal an karbo daga hakimu dan hizam Allah ya kara masa da wannan hakimu bin hizam din sai yanzu muka zo kansa a wannan littafin shine Abu Khalid sunan sa hakim bin hizam bin Khuwaylid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab al-Qurashi an ji alaka da annabi ko yawa aina Qusay kaka annabi na biyar anan suka haɗu da hakimu bin hizam to ina suka haɗu da rana gari da kuma sun haɗu da akan kuwaiti domin ɗanta ne ai kaga da hakimu bin hizam ibn kuwaiti shi hizam bin kuwaiti dan uwan da gari ne kamar yadda zubair bin al-awwam bin kuwaiti shi ma zubair shi ma dan uwan ɗani a gurin da na gari da ɗayan dan uwan da Awwam bin Ibn Khuwaylid, Khadija bint Khuwaylid, Hizam bin Khuwaylid, Khadija bint Khuwaylid. Sanan alaka ce. To sun haɗu ne akan Qusay bin Kilab al-Qurashi. Saboda haka ranar Khadija gwaggwar da shi wannan bawan Allah an haife shi tun kafin Ahmad bin da shekara goma sha uku. an gane bayanin da nake zuwa ya aiko kafin Ahmad Bili wasu shekara aka yi ba ta ba da jihadin Islam Ahmad Bili to kafin Ahmad Bili ba za mu ce ya yi ba Annabi ba ko aka cewa Abbas kai da Annabi waye babba yace ni aka riga haifa amma shi ne babba shi ne amsa ai shi ne da dabi ni abu ya shafi Annabi alaihi salatu wassalam to ana so kai da dabi a gurin in dai ya shafi Annabi alaihi salatu wassalam cewa liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara shine malamai saboda ladabin karo fatara sai ka ce liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika dan Allah madaukakin sarki ya gafarta ma abin da ba kai ba wa ma ta'akhkhara da wanda kuma ba za ka yi ba me ga kuma ba zai ba saboda haka dan Allah ya gafarta shi ne ladabi janibin annabi alaihi salatu wassalam shi za ka ce ba annabi red line ba a sallaka an gane ko to saboda haka wannan shi ne abin da ya kawo a nan wa hakimu bin hizam an haife shi kafin amal bin da shekara goma sha uku kuma a tsakiyar ka'aba mahaifiyarsa ta zo suna aikin shara a cikin ka'aba na kuda ta kaba ta mata suka kewaye da aka ɗauko kirji fata gujeji aka jimbula mata ta haihuwa kai a tsakiyar ka'aba aka haife shi hakimu bin hijab mutum ne da yawan alheri duk kafin zuwa musulunci shi yana da alheri mutum ne mai kyautar gaske an gane ko don ana bayanin cewa lokacin da ya musulunci yake to aikin da ya a jahiliya yanzu ma sai mai ne shi da aka tafi wani aikin hajji ya yanke bayi ɗari ya je da raƙuma ɗari yadda a raba wa bayan Allah a daya saboda haka mutum ne mai kyauta sannan bai mutumin da waje da aka zo fatahu makka kun ji wani ikon Allah a fatahu makka ya musulunta ba ma a farkon musulunci ba duk da aka ce ka abu aka yi shi za ke cewa mu zai ce Allah ya sa mu ga annabi sai ka ce gani ne amfani domin Abu Jahil ya ga annabi amma bai amfani da shi ba sannan kuma akwai wanda za su ga annabi annabi ya kore su mun biya da koran talata ba ganin annabi ne kawai a sai ya zama ba mai amfani a kowanne za su ga an tazu amma zai zama musu tashi hankali to ma annabi koran su zai sai faso kan faso kan kaje gayyaru wa baddal annabi ya su hudu da hudu da shi amma zai ce a kore su domin sun canja mun addini na Allah ya kiyaye to wannan shine ya musulunta a amul fatih shekarar da aka yi fatahu makka to shi ne da yazo ya tambaya shi ya rasulullah gashi nan nayi abubuwa da yawa kafin musulunta na alkai ya matsayin wannan aiki ne ya nabi ya ce aslamta alama aslamta min khairi ka musulunta akan duk abin da ya shuɗe na alheri gaba ɗaya ba ulai kai wajillahu sayyi'ati muhasanat wa kana Allahu ghafurur rahima Allah je mai ba da su gaba ɗaya zirwan su ko ba alheri yanzu sannan sannan aka fito yakin badar yana cikin kafirai bai musulunta ba wannan abin ya zilo yana yin faɗa wata kalma in zai rantsuwa zai ce wannan shi na jani falam uqtal yawma badr wannan shi na jani falam uqtal yawma badr na rantse da wanda ya tseratar da ni ba a kake da ranar badar domin yana tunowa ya ce da an kake shi ranar badar da tunira cikin sa abuja ne eh in dai rantsuwa yana faɗa na rantse da wanda ya kubutar da ni ba a ba a kake da ranar da aka yi yakin badar domin a badar an zubar da kafirai to Allah ya kubutar da shi domin yana da rabo a musulunci to yana faɗan wannan Hakim ibn Hizam saboda haka shugaba ne sannan a tajiri ne yawan kyauta ka san wato wannan abubuwan guda biyu ba kowa Allah yake hadawa ba Allah madaukakin sarki ya baka dukiya kuma ya baka ikon ba da ita eh ba kowa Allah yake ba to shi Allah ya hada ba duk biyu dukiyar sa hannunsa take ba ba dukiya ba yana cikin manyan jagororin Qurayshawa sannan a mutum ne mazani Allah ya ba shi ilimin nasaba in aka zo da wani aka ce ai gidan wani ne to yanzu zai faɗi na gabar sa ta sama sai ka ji ya faɗi har kakansa na goma to Allah ya ba shi zanin na saba sannan ya rayu a rayuwarsa kusan shekara ɗari da ashirin a duniya to wannan shine Hakim ibn Hizam radiyallahu ta'ala an قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يجي البيعان بالخيار masu siyayya guda biyu masu cinikayya su yi suna da zafi malam ya tafara ga mutukar ba su rabu ba daga inda suke khiyarun majlis aw qala zakarawi ko kuma hatta ya tafara ka har su rabu duk ma'anar su daya fa in sadaka sai annabi ya ce in suka yi gaskiya duk su ne da mai siya da mai siyarwa mai siya da mai siyarwa ne zai faɗi gaskiyar kayansa cewa siyarwa zan amma da ni me yasa zan siyar larura ce ta taso mu waya bi siyar ba ta da wani matsala tana rike taji ba ta da wani problem kawai larura ce ina da bukata kuma ban da kuɗi kaga wannan ka faɗi gaskiya a abin da yasa zan siyar gaskiya ba ta rike taji a rana ta da desktop a rana in ka ga wato na yi magana to a jere take a wuta ka ba da aibinta eh kamar yadda suke yi a zamanin da aka jin kaje biyar kasuwar jakuna sai a gaya ma kai a zaharorin jakin sai ake to jakin kuturu ne me ina jakin kuturu shi ina da idan kai bai sauri ne kana so shi din da yake da ba sai ya tsaya ko ka tsaye da shi ko ka tsaye da shi ba saboda ka ga bai sauri ba zai je ba sai a ce ma sai jakin kuturu ne ya fi kowanne arha a jakuna dan shi tsayawa yake kafin ka zai ya saba da yazo ya ga jama'a zai tsaya kawai allazi wayi a kara gaba ya kara tsayawa to in kaga wanda zo kake zauri yayi aiki ya rika kai kasa ya dawo sai ka nemi mai aikin kasa to ya fi arha to shi ne yake wa in sadaka in suka yi gaskiya wa bayyana ko yayi bayani cewa ga abin da yake kunshi a cikin kayana kai fito da abun fili buri da lahu ma fi bai inji ba sai annabi yace za a sa musu albarka a cikin kasuwancin su tube wanda yake Allah zai sa albarka a kudin wanda ya ce Allah zai sa albarka a hajar wa in kataba amma suka ɓoye bisumi wa ba suka yi ƙarya to anan shi mun san cewa mai siyarwa za mu iya gane ƙarara inda zai ɓoye da ƙarya ko to shi ne siya a ina zai ɓoye ina zai ƙarya ta ina domin annabi ya haɗa su duk biyu in suka ɓoye suka yi ƙarya duk biyu mai siyarwa kowa ya san a inda zai ƙarya amma mai siya ba farashin da aka faɗa mar eh na yarda da kai cewa farashin ya zo ya ce wallahi shi duk duniya ba abin da yake da ya mallaka ban da wannan kaza misali sai kuma me na yawwa to kaga abin da wala ya ce ko kuma ya zo ya rika faɗa cewa ai yanzu wayannan wayoyin ma gaba ɗaya yanzu ba sa nan su a kasuwa ya kukkuce ta ya gama kuke ta ko kuma na uku dan mu wuce ya rato kudin da zai dawo wanda zai siya ya sa mara kyau a kaga akwai kikiman ko ya sa mara kyau a ne ko ya shine ai ko ya fake alert ya gudu kai mala bai yi ko fake alert ai suna yi to kaga wannan wato dan dan ƙarya da rashin gaskiya ya shiga to shine annabi alaihi salatu wasalam yace bari ku ji consequences din yace muhiqat barakatu bai ayyima za a shafe albarkar kasuwancin nasu su biyu abin tambaya idan mutum idan bangare ɗaya ne ya yi rashin gaskiya ba shi kadai ta jaba ko ta jabe su da su biyu to amma annabi cewa ya barakatu bai ilmi ba duk su biyun annabi yake to wannan magana da kai akwai malaman da suka yi da cewa wanda ya yi rashin gaskiya shi kadai za ta sha ba wasu malaman suka ce a shi wannan da ya jango gwamnatin gaskiya ya tashi su duka dubi amma wala ta jiru wajiratin laifin wani baya daukan wani wajen da ya laifin shi kadai zai ga abun wataƙila kai ma a samu matsala sai mai ka na cutar da ya ma amma shi rashin albarka shi za ta sha ba muhaikat barakatu ba'ima annabi yace za a caje albarkar kasuwancin nasu ya za mu koya a ƙarƙashin hadisi subutu khiyarul majlis zaɓin majalisi ya tabbata matukar suna guri aka yi ciniki ko awa ku biyar ba ku tashi ba to ciniki yana ne amma da zarar ko minti biyar ne sai ya tashi ba gurin ciniki ya kullu na biyu wujubu sirri fil bay'i wajibi ne a rika faɗan gaskiya a kasuwanci wa zalika bi bayani kullu ma yata'allaqu bis sila' ka yi bayanin duk abin da yake da alaka da hajarka ka faɗa karara na uku tarimul kadiri fil bai'i haramun ne kai karya wajen kasuwanci haramun ne duk da wasu ne gaske cin abinci yanzu na hudu alhatu ala siniki an kwadaitar da ke karka yin gaskiya wa bayanu asarihi fi barakatil bai'i an yi bayani akan tasirin gaskiya wajen albarkar kasuwanci na biyar at-tahziru min al-kadhib an tsoratar da kai a karya wa annahu sababun li mahqil baraka cewa dalili ne da yake da yiwa tafi albarkar kasuwanci na shida anna sirka wa in dara fi zahir la budda minhu gaskiya ko da zaka tutu a zahiri misali ka ga wani gaskiya zai gudu ya gwamma ya ce ya ba ta siya zaka ce ko da abidi kana ganin ka tutu sai yake wala bidda min tarkil kabi da wajibi ne kai ta dole ne gaba karya wa inna ba zahiran ko da asiri za ta amfani da kai ta karyar haramun ne kai ta to wannan shine kun ji wannan babun ya gaba shi babu na biyu babu ma yunaha anhu min al-buyu babun da zai magana akan abin da aka hana ma na kasuwanci to wannan babun shi ma yana da matukar muhimmanci tunda Allah ya ce wa halallahu al-bai'a wa harrama riba to harrama tun da shiga Allah ya halatta kasuwanci amma ya haramta riba abubuwan da suke sa kasuwanci ya haramta kuwa karatun mu na lu'ulu wal marjan mun dan dau lokaci da yin sa amma za ku iya tuno wasu gabobi da ne ta lalatawa nan ba za ta bai da abin da yake janyo kasuwanci ya zama haramun abu na farko shine riba duk abin da riba ta faɗo to shi ke ba kai ba hannun Allah ne wanda wasu yanzu ita ce riba na farko kenan na biyu aljahala a kasuwanci idan akwai ignoranci jahala jahiltar abu shi ma haramun wato wato haram haramci yana shiga na uku alkara shine wanka tan rashin tabbas akan abu saboda haka shi ba haramci yana shiga a shari'a tana hana wannan kasuwanci na hudu azzama lokaci akwai lokacin da shari'a ta hana kamar lokacin da aka yi kiran sallah na biyu ranar juma'a ya ayyuha alladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' Allah ya ce dharul bay' annahu lit-tahrim an hana ka bar kasuwanci kawai da zara an kira sallah na biyu haramun ne ka ciyar da kayanka shi ne muka yi ta bayani a wannan lokacin cewa wanda ke akwari ko sun da ko sabon gari saboda da yara a cikin wannan tafi sirayin karfe daya wasu suna jira da sun dazo har kuke ci saboda haka rufewa za ku wata ruwaya ku rufe kasuwar ku je ku dawo ku dawo in wasu guraren suna sallah sun kun siyar ba komai domin ku kun yi sallah amma wannan dabarun irin dabaru ne da Yahudawa suka yi Allah ya ce kasu turan azabar suka je ran juma'a suka yi tarko gaba ɗaya da suka gama fada suka kwashe to suka kwaso wayan abubuwan an fahimta da kyau ko eh saboda haka in ce wayannan yan dabaru to sai yake na biyar kuma abdara abdara an fahimta da kyau ko shine cutarwa da abin da ya zo za a samu cutarwa to shi ma yana yana yana janyowa kasuwanci ya zama haram wani abubuwa biyar sun zaɓi ta wani kar to ne yake alhadisi ta fi jar hamsuna ba da miyadai hadisi na ɗari biyu da hamsin da shida ana abi ta ibn al-kudri radiyallahu anhu an karbo daga abu ta ibn al-kudri Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lallai annabi kira da annabi Allah ya tabbata a gare shi na hanil munabata yara kasuwancin da ake kiransa al munabata kamar ka tambaya ne munabata su sai annabi yace wa hiya dar'u rajuli tawbahu bil bai'i wa hiya dar'u rajuli tawbahu bil bai'i ila rajuli shine mutum ya dauki babinta ya wurga wani kuma in ya wurga masa kabla an yi kalli ba kafin ya jiji ya ci babin sai ce in dai na wuri goma kafiya wanda ce harkar gwanzo daga tambaye su sun sani ana yi an buɗe bila sai a ce in dai ka ɗauka kafiya kana ɗauka ba za da kafin biya ba ko kuma kuna tsaye kin masu ƙananan 'yan kasuwa ya buɗe bila su sai ta sai ɗauko na farko ya wurga na biyu ya wurga haka dai ta wurga muku ne kuna ba zaɓe to duk wanda aka wurgowa kawai ya siya shine munabaza da wace illa barin da biyu kun kun gane da wace illa aka haramta wannan kasuwanci a wannan abubuwan biyar da na faɗa akwai ga on certainty ko sannan dadin dadawa ba kuma bayan shi akwai wani abun ba na kai da hala domin baka san aka wurgoma ba zai yi yiwa kai yanzu kayan sanyi kaje kaje a nan miji yana ta wurgo ma zai ga kayan mata ne ba bura ce da ba duk wanda ku za ka yi da su misali kawai wanda ne na mata ne za ka yi da su ki so da haka wayannan abubuwan jiza shi ko wani zubi ki kuka lura gaba daya to yake kowa ya halal ba a so a sami cutarwa abdara amin ma haka ki so da haka sai yake auyan gura ilai ko kuma ma ya kalla ba tare ya kalle kai ba wani lokacin a duhu za a yi eh notice kamar da ake notice an fahimta da kyau ko irin wayannan kawai to kaga akwai jahala sai to wala amin mun jira wannan da kanku kun gano gomulan kuma addini cewa annabi cewa la zarara wala birara babu cuta babu cutarwa wa nabi wala anil mulamasati annabi ya hana cinikin mulamaka ta kai kuniya ne ta dai kuniya wal mulamasatu shine lamsu rajul tauba wala yanzuru ilayhi shi kuma wannan cinikin karo na biyu taba kawai za kai ba yadda ka kalla ba sai dai ka taba ai ana jika ko tabawa an yadda ka taba amma ba yadda ka kalla ba zira hannu za ka tabo duka suna cikin ka tabo wanda ka tabo ka ji maybe um wannan yanayin sa eh wannan kaza ne da laushi ne ko ku kwatin ne ko kaza kawai ka tabo kawai taba haka yadda kai ba za ka gani ba da ya ka haramta wannan kasuwanci riba ko aljarar ko aljahala ko wanzadanci ko ignorance na akwai ne akwai jarar sannan jahalar ma da ka faɗa ko domin baka san me za ka ɗauko ba zai iya yiwa ka zaro ka ga kai kana neman abin da za ka yi riga ka za abin da ta koko ne akwai jahala shi ma wala yanzu da ilayi sai ka taba ba za ka kalla ba to sai ma da yake ne za mu koya karkashin hadisi Allah ya an bai ilmuna ba zai na daya an hana mu yin kasuwanci na munabaza shine wato wurga kaya kawai in an gurgo ba kawai kafiya wal mulamatati da na tabawa wa kullu wayni mithlu ma da duk kasuwancin da yake kama da su shine wannan da kuka faɗa din notice na biyu hadani albayyani fasidan ala jami'i tawilat mala yace wannan kasuwancin guda biyu batacce ne duk tawilin da za'a wa umma min buyu'i jahiliya kasuwanci ne na jahiliya bi anna la yaktabil fasada halin yana hukunta ne baki na kasuwanci na uku ayin nafi nahi inna da tajanyo akai halin shine gashi nan aljanar wal jihala fil mabiy akwai ignorance da uncertainty sube na hudu kullu shartin laysa fi kitabillahi wa sunnati rasulillah fa huwa batil duk sharadin da baya qur'ani da hadisi duk sharadin da baya qur'ani baya hadisi to ku sani cewa lalle ba ta ce ne wa in kana li ati shartin ko da sharadin kari ne nazar rizal muta'aqidain la yaj'alu al-haramu halalan yaddar masu kullere ne ya su biyun nan baya ne mai da haramun ta koma halal na shida budilan sihatu bai il majhul wato fatin yana ciyarwa na abin da ba a sani ba amma gaibun ma'lum dan malokat me ba ruwai saboda na makara za ka mutu a to ai da kun faɗa ma sai a tashi mini sai mu tsaya an gane ko um budilan jihadul bayil majhul amma ghayrun ma'lum wala haraja abinda baya nan kuma ka danji wannan babu ne yana da za mu tsaya anan abubuwan da muka faɗa din dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yabe mana muna roƙo Allah ya sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon munta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata akwai tambaya na ganta duk da ana magana sola ina ga da larabci ma ya rubuto ina ga za mu hakura su yi sati mai zuwa ya rubuta ta da larabci kuma tana da alaƙa da karatu insha Allah ta'ala za mu karanta ta sati mai zuwa sola ana magana za ta mutu sai mu hakura haka abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa mutum yi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙo Allah da sunayen ka kyawawa da tsofin sa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga da maro muna roƙo Allah da sunayen ka kyawawa ƙasar mu Allah ka zaunar da ita lafiya kuncin rayuwa da talauci da tsadar rayuwa da ake fama da ita Allah ka yayi mana matasanmu da yaranmu Allah ka shirya mana Allah ka dora su hanya madaidaiciya Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم آمين